صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله منذ كراتين كتاب الشفاء نعم على الأدبيات أولا رانا laraba kenan 21 ga watan ramadana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1444 inda muka shiga shi wannan da ismi na uku muna kuma wannan fasali na farko kenan shi hukumi a kadin albi a kadin albin nabi sallallahu alaihi wasallam inda muka kwana jiya wurin da yake cewa فضل الخطاب له والمراد غير ومثله فلا تكن في ملية مما يعبد هؤلاء cewa kada ka zamo a cikin kokonto daga abin da suke bautawa sun kawai suna bin abin da iyayen suka yi to wani ziru huka irin irinsa da yawa wanda za a nufi wanda Allah da zance za a fuskance shi da magana amma ba shi ake nufi da magana ba ta wani shi وبكر بن الألاء بن العلاء لا تراه فله يقول يقول yanzu baka gani ba ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗi ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله على آية kada ka zamo min alladina kazzabu bi ayatin lahi daga wa'anda suka sarrefanta ƙaryata ayoyin Allah al-ayata kaga kamar annabi aka yi muwajaha da zancen ko وهو صلى الله عليه وسلم kana mukazzaba to ai shi magana shine ayatin lahi din shi kanka shi ne ayatul lahi aka ce kada ka zamo daga cikin waɗanda fiye karyatawa da ayoyin Allah to alhalin ko shi ko shi ne ayoyin Allah domin ta wurinsa suka fito shi din shi ne ab- wanda ake wanda ake karyata abin da ya zo da shi din Allah ta tsaya da tsaya daga eh, cikin abin da yake kira zuwa gare shi فكيف يكون ممن كذب به to ta yaya kuma zai zamo daga cikin wanda yake kuma sarai fantawa da shi din ai ba zai yiwu ba saboda haka zancen na wani sa ne ko da yake shi aka fuskanta da shi فهذا كله يدل على أن المراد بالكتاب غيره wannan ji yana shetarwa cewa zancen na Allah a nan abin nufi da zancen wani annabi ne ba annabi ba
ومثل هذه الآية قوله irin wannan ayar ma faɗin Allah ta'ala ar-rahmanu fas'al bihi khabira ka gani wato ar-rahman Allah kenan ar-rahman fas'al khabiran bihi tambayi masaninka to shi manzo Allah shi yake cewa ya tambaya to ya tambayi wa waye masaninka din al-mamun hauna غير النبي صلى الله ai عليه وسلم abun horo a nan wani annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba shi ba ne salan nabiyya ake horonsa da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam amma saboda Allah ba zai wani magana ba shi zai wa magana an gane النبي صلى الله عليه وسلم huwa al-khabirul mas'ul ai shi manzo Allah shine masanin wanda yake abin tambaya din shine masani wanda za a tambaya المستقبل ba wai shine mai neman bayanin ba a sa'ili ne tambayin ba ba shi bane وقال inna hadha shakka alladhi umira bihi غير النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الذين يقرؤون الكتاب to wannan shakka da ake horon ma'abocinsa ah, da ake horon wani annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya tambayi wa'anda suke karanta littafi gabaninsa inna ma huwa فيما قصه الله من أخبار الأمم to da da cikin abin da manzon Allah ya ba da labari da shi na- na daga labaran su al'ummatan لا فيما دعا إليه من التوحيد ba wai cikin abin da ya kira zuwa gare shi na tauhidi da na shari'a ba abin da manzo Allah ya bada labari na kissoshin al'ummatai da suka gabata da abin da ya bada annabawansu ake gaya wa wani ya tambayi ahlul kitabi ya ji yanda manzo Allah ne ya faɗa haka abin yake a littafin su
ومثل هذا قوله تعالى irin wannan ma ne faɗin Allah ta'ala وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'baduna tambayi wa'anda suke wato wanda muka aiko gabaninka min rusulna daga ma- daga ma'aika ka gani المراد به المشركون to abin da ake nufi su mushrikai su ne za su yi tambaya والكتاب مواجهة للنبي amma zancen an وسلم fuskanci annabi ne da shi sallallahu alaihi wasallama قال والقتيبي imam al-qutaybi ya faɗe shi وقيل معناه ila kuma ma'anarsa كلا أمن أرسلنا من قبلك eh tambaye mu game da waɗanda muka aiko gabaninka mu baka labarin su أوجب الخاطب sai aka shafe harafin jarrar kuma zancen ya cika ثم ابتدأ sannan ya faɗi sabon zance ce aja Allah min dunin rahmani alihatan yau ba saboda ai ba mu taɓa sanya wasu iyayen giji abin bauta ba ba Allah ba wannan sabon magana ce ila akhir al-ayat har zuwa ƙarshen aya ala tariq al-inkar ma'ana inkari yake ba mu sanya ba ai ma ja'alna ba mu sanya wani al- wato abuta wani Allah ba akahu makiyun shugaba maci ya kai shi wannan wakila umayyar da shi sallallahu aka ce an hura annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya tambayi annabawa a daren isra'i game da wannan fakana ashadda yakinan sai ga mafi tsananin yaƙini min an yata da ila su'al yaƙininsa ya fi ƙarfi ya buƙaci zuwa ga tambayar annabawa ruya annahu qala amma ruwaito manzon Allah ya ce la as'alu ka ji ka faidu ai na isu saboda haka ba zan yi tambaya ba qala ibn zaid ibn zaidin ya ya shi abdurrahman ibn zaid ibn aslama ya faɗi wannan wakila sal umama man arsalna eh ka tambayi al'ummatan wa'anda muka aiko hal ja'u li yadi tawhid ko sun zo musu ba da kai ta Allah ba fa huwa ma'ana qawli mujahidin ne ma'ana faɗin malam mujahid tasbi da imamu sujud wanda haki haka nan da malam bahau qatadata da malam qatadatu murad dukkan su bi hadha- mufassirai ne wannan abin nufi da wannan allazi qablahu da wanda yake gabaninsa kalamuhu sallallahu alaihi wasallam bima buɗe sarki rusul sanar da manzo Allah da abin da aka aiko ma'aika da shi wa annahu ta'ala kuma cewa Allah ta'ala bai taɓa izini a cikin bautar waninsa ga wani ba raddan ala mushrikai al-arabi wa mushrikin arabi wannan raddi ne kan mushrikan larabawa garin da wani su fi kaulihim a cikin faɗin su inna ma na'buduhum liqarribuna ila Allah cewa zulfa tahir dai muna bauta musu ne domin su kusanta su kusanta musu ƙara mana kusanci zuwa ga Allah shi yasa muke bautar su haka haka kafirai suke faɗa idan ana tsawatar da dukan shirkanta Allah da wani suna bautar gumaka sai suka ce suna bauta musu ne domin su kusanta su ga Allah an gane ta وكذلك قوله تعالى hakan nan faɗin Allah ta'ala والذين آتيناهم الكتاب يعلمونه أنه منزل من ربك بالحق eh wa'inda muka ba su littafi suna sanar da cewar Allahu munazzil munzamin min rabbika bil haqqi cewar shi wannan littafi naka abin saukarwa ne daga ubangijinka kuma shi danye da gaskiya fala takunanna min al-mumtazina kakka zamo daga cikin masu kai komo ai shi ilmi da Allah إنك رسول ba wai kakka zamo daga cikin masu kai komo shi abin da muka saukar maka daga Allah bane a'a انفروا بذلك kakka zamo ma- daga cikin masu kokonto a cikin cewa sun san haka sun san kai ma'aikin Allah ne ba kokonto a cikin wannan kan ma kai kai ta baba ko sun sani ko ba suna sane Mhm.
وإن لم ينفروا بذلك ko da ba su furta wannan ba sun sani وليس المراد به شكه ba wai ana nufin kokontonsa bane cikin abin da aka ambata cewa annahu munzalun min rabbika bil haqqi a'a ba kokonto cikin wannan ba
وقد يكون أيضا على مثل ما تقدم yana iya yiwa kuma a bisa kwatancin abin da ya gabata أي قل يا محمد ka faɗa ya ma'aikin Allah لا لمن اشترى في ذلك ga wanda ya kai komo ke kai komo a cikin wannan لا تكونن da ce masa la ta kunan na من المبتدئين minal mumtari na kaska zamo daga cikin masu kai komo بدليل قوله أو saboda dalilin faɗinsa a farkon aya أفغير الله أبغي حكما abu ta jiya kaman hmm, yanzu wani Allah zan nema shi ne mai hukunci وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل بذلك غيره cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai zantar da waninsa ne da wannan وكيلا aka ce kuma هو تقرير shi tabbatarwa ne ga kauli gaban faɗinsa har da ƙunga lillahi tashiduni wa ummi ilahi من دون الله ai an san ba shi ya faɗa ba ka gani saboda haka yin ka gari wato an- ana tabbatar musu yadda cewa annabi isa bai ce musu su riƙe shi ko su riƙe mahaifiya ta sa iyayen guji ba ba Allah ba eh ya ji dai a hanta kunta shin kai ne ka faɗa lin nasu ga mutane kace goyi ku riƙi ku riƙe ni ne da mahaifiyata iyayen giji ba Allah ba وقد علم أنه لم يقل Allah ya san annabi isa bai faɗa ba وكيل معناه kila kuma ma'anarsa كنت في شك ba ka cikin kokonto fasal tattatu mani na tambayi ka ƙara ilimi da yaƙini a zuwa ga iliminka ويمينك da yaƙininka وكيلا aka ce إن كنت تشك فيما شرفناك وفضلناك به idan wato kana ta babar abin da muka darasta ka da shi muka fifita ka da shi وسألهم عن صفتك to tambaya su game da siffarka a cikin littafansu ولشر فضائلك da- da- da bayanin da muka yi na darajojinka ووكي عن أبي عبيدة أن المراد an yi kaya daga abubuwa da shura abin nufi إن كنت في شك idan ka zamo a cikin kokonto daga wani kafi ma an zanna cikin abin da muka saukar fa in qila fa ma ma'ana qawlihi to duk da haka idan aka ce to me ma'anar faɗin Allah ta'ala hatta idan sai asar rasul wa zannu annahum qad kuzibu saboda duk wayancan nasoshi da ya faɗa ayin nan suna nuna kamar wani danganta shakka zuwa ga janibin annabi shine ake gaya maka ma'anonin abu sai ka je ka bi bayanan nan na ashabul ma'ani da kyau da mufassirai ka ji mahamalin ayar yadda take an gane ai wannan kuma to ga wata ita ma idan ka ce menene ma'anar faɗin sa hatta idan sai asar rusulu wa zannu annahum qad kuzibu ka gane wato har sai yayin da ma'aika suka yanke ƙauna istai'ata wazannu suka zaci ko suka tabbatar annahu qad kujibu cewa an ƙaryata su wannan al'ummar su kenan suka zaci al'ummar su riga sun ƙaryata su ba za su sake ba da gaskiya da su ba to ba wannan ce ne mushkilar ba sai ce qira'ati tafsir yawwa qira'at takhfifin ba mai karfin zamtin ba wa zannu annahum qad kudibu kudi ba kudi ba kudibu to kudibu tace mai iskali wata ce da hatsarin gaske idan mutum ya ɗau aka bashi da kwanyarsa wai har yayin da ma'aika suka yanke ƙauna da na samun nasara suka kuma da su dai cewa dai ƙarya aka yi musu to me kenan suka zaci ƙarya ake musu ba suka zaci cewa an ƙaryata su ba za a sake ba daga su yan wannan ne akan al'ummar su kenan amma in suka yanke kauna da nasara waye shi ne taimake su inna lan nansuru rusulana suna ya shi duniya ko ba haka ba to suka yanke kauna daga nasara wazan mu annahum qad kuzibu suka kuma zaci cewa ƙarya aka yi musu ka fahimci ayar kuwa wannan wannan wannan ma'ana yana da nauyi da yawa abinda abinda wato wahami zai abinda yare ya bayar doren yare abinda ya bayar shine ma'ana fadin imamu sawi da yake cewa fa innal wuqufa bi zawahira min alkitabi was sunnati babu min abwabil kufr idan ka tsaya akan doron abinda zahirin wasu ayoyi za su baka a iyakacin larabci to kofa ce da kofofin kafirci shi yasa ba yanda za a yi da larabci kawai ka faɗa wa ƙur'ani dole ce ka san makamarsa yawa to wannan magana imam sawi da ya faɗa shi wancan mutumin da ya mutu bamban nan ya hau kansa ya ti masa rashin ladabi da rashin mutunci da rashin kirki abin da suka saba na yin izala yi masa fata-fata yi wasu imamu sawu da bakinsa da bakinsa yi masa san ya ji ya tarar da abin da yake da akwai din yawa to ka ji irinta annan kadu kuzibu ba karshi ba kuzibu ba idan kuzibu ne suka zaci al'ummatan su su daga sun karyata su ba za su ba za a sake samun kuma su ba da gaskiya ba amma annan kadu kuzibu suka zaci an karya dama aka yi musu a'a alkawarin taimakon da aka yi musu shi ne za ka fahimta hatta idan sai asar rusul har sai da ma'aikata suka yanke kauna gaban samun nasara gaban taimako suka zaci annahum qad kuzibu cewa ƙarya ta musa tana da nauyi abinda kwakwalwa zai kawo za ta kawo a cikin nan ka ji abinda imam musawi shi yake nufi to ala kira ta takhafifi kuma ita wannan kira'a kuzubu din kira'a ce mutawatira daga annabi yawwa kira'a arawai ba wai shaza bace yanda kuzubu din take da ƙarfi haka kuzubun ma take da ƙarfi
قلنا المعنى في ذلك sai muka ce ma'ana a cikin wannan قالت عائشة رضي الله abinda na na عنها Aisha ta faɗa Allah ji da ita هذا الله
ita ana gaya mata ta ta suka ce wai ne ma'anar wato hatta idan sai aka rusul wajen nu Allah ka ta kujibu da yake yare ne ta san abin da ya zo kwanyar su daga jin mutum ya tambaya akan wannan ta san abin da ya zo kwanyar su tana faɗi na faɗa ce ma'azallahi تظن ذلك الرسل بربها yawa wato tsarin ubangiji muke nema ga barin wai mu da cikin wai ma'aika za su zaci wannan ga ubangijin su وإن كذلك.
على ذلك sai dai ma'anar wannan أن الرسل لما استيأسوا ظنوا أن من وعدهم النصر من أتباعهم kazabuhum yayin da suka yanke kauna sai suka zaci cewar waɗanda suka yi musu alƙawarin taimako dama duk annabi ana da ansari ne suka zaci wanda suka yi musu alkawarin taimaka daga mabiyansu kaza buhum ƙarya suka yi musu an fahimta ka ji magana kenan to وعلى هذا أكثر akan المفسرين wannan yawa yawan malaman tafsiri cikin wannan magana tana na Aisha وقيل inna damira zannu cewar wannan lamirin zannu ne wa zannu annahum qad kuzibu a'a hatta idan sai asar rusul har su hatta yayin da su ma'aika suka yanke kauna gabarin sake samun wani mai imani wa zannu sannan su kuma mabiya daga cikin suka zaci annahum qad kuzibu ƙarya aka yi musu da aka ce za a yi nasara an gane ma'aikan da suka zo musu wasu wasu daga cikin mabiya suka yi riddake shine lamirin yana kuma kan atba'un ka gani ko a fassara ta biyu na لا أنا الأنبياء ba kan والرسل annabawa da ma'aika ba وهو قول ابن عباس shine zancen Abdullahi bin Abbas da Ibrahim an-Nakhai da Sa'id ibn Jubair وجماعة من da jama'a العلماء.
da yawa daga malamai وبهذا المعنى قرأ مجاهد da da wannan ma'anar ma imamu shi mujahidi bin jabarin ya karanta hatta idan sai asar rusulu wazannu annahum qad kadabu bil fatih kenan Mhm.
فلا تشغل بالك من شاذ التفسير saboda kakka shagaltar da zuciyarka da wani wannan na daga bauɗaɗɗen tafsiri مما لا يليق بمنصب العلماء da abin da bai dace da matsayin waliyai ba ma فكيف بالأنبياء lantana annabawa wane mutum subhanallah wa kadhalika ma warada وقد في حديث السيرة hakan nan abin da zo a hadisin sira ومبدأ الوحي farkon wahayi من قوله صلى الله عليه na faɗin وسلم ka da na لخديجة، hadija لقد كشفت على نفسي ni ina wa kaina fashayi wannan abu wai kaman zai yana ta babar abin da ya zo masa kenan ليس معناه شك فيما آتاه الله ban ka على gani رؤية الملك ba wai ma'anarsa shine yana shakka cikin abin da Allah ya bashi ba bayan ya riga ya ga mala'ika ولكن لعله كشف أن لا يحتمل sai dai shi قوته manzo Allah ta yanzu yana shayin wato kuwarsa ba za ta iya ɗaukar nauyin sirrin ba shine muqawamatul malaki gogayya da mala'ika وآباء الوحي da kuma nauce-naucen wahayi ba فأن فليغلبه har ya zama na kalbuhu zuciyarsa tanci أو تزهق نفسه ko ma ransa ta halaka هذا على ما ورد في الصحيح shi ne wannan duka abin da ya zo kenan a cikin sahihin hadisi ne imam bukhari cewa ya faɗi wannan bayan ya gamu da mala'ika ya zo yake gaya wa nana hadija wannan أو يكون ذلك قبل لقائه ko kuma ta yi ya kasance wannan magana ya faɗi ta ne gabanin ya gamu da mala'ika وإعلان الله تعالى له بالنبوة kamun Allah ya بالأول.
sanar da shi da annabta li awwali ma uridat alaihi min al-ajaibi farkon san da aka fara fitar masa da al'ajiba na mamaki وسلم عليه لها farkon sannan da ke wato duwatsu da itatuwa suka dinga man sallama assalamu alaikum ya rasulullah shine yake cewa inni khashitu ala nafsi da kada khashitu ala nafsi ina wa kaina shari ina jin wasu abubuwa ka gani to kamun tukunna sakon ya zo ne daga Allah kai tsaye وبدأته المنامات hakan nan kuma ru'uyoyi suka fara zuwa masa والتباشير da bisharori كما روي في ذهب سورة هذا الحديث kamar yadda aka zo a sashin tafarkan wannan hadisi أن ذلك كان أولا في المنام cewar wannan farko ya zama ne a cikin a cikin bacci ثم أريت اليقظة sannan aka nuna mata kwatancin wannan a faɗake kuma الثاني صلى عليه dan السلام ɗaya bakewa gare shi alaihi salam لئلا يفجعه لئلا يفجعه الأمر mushahadatan wa mushafahatan dan kada lamarin ya afko masa kuru kuru gaba da gaba fala ya jamiluhu ya في أول حالة ya zama da ba zai iya jure masa ba a farkon hali sunnatul bashari ya zama da cewa gini na mutuntaka ba za ta iya ɗaukar sa ba a farkon hali وفي الصحيح عن عائشة رضي الله ya zo a عنها sahihi daga sai da Aisha Allah ya tada ita أول ما رجع به رسول الله صلى farkon الله abin da aka عليه وسلم fara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi na wahayi shine ruku wato ruku ya ta gaskiya قالت tace ثم summa أجب إليه الخلاء daga nan ne kuma sai aka soyar masa da kadaita نعم وقالت tace إلى أن جاءه الحق magana ya faru da gari jira'i ne ta hannatu ko wa huwa ta'abbudu al-layali zawati al-adad sun ka to shi kenan sai ciwo hatta ja'ahu al-haqq har kuma wahayi ya zo masa وهو في yana nan yana halwa sako hira على حديثة wa ali bin abbasin وكفى النبي صلى الله عليه وسلم بما كفى خمس عشرة da سنة kuma wasu wasu ranar dawa ka gani سنين to manzo Allah ya zauna a maka tsawon shekara bakwai sai dai murya yake ji hafifi yana kuma ganin wasu hasafai tsawon shekaru bakwai wala yara shay'an baya ganin komai wa samana sunina sannan shekara takwas kuma ana yi masa wahayi وقد روي ابن إسحاق rawadihim رواه ابن إسحاق ibn عن أبيه ishaq ya rawaito daga sashin أن malamai النبي صلى الله cewa عليه annabi وسلم sallallahu قال alaihi wasallam yace وذكر جواره جوار هراء ya ambaci zamansa na halwa a kogon hira جاءني وهو وأنا نائم yace jibril ya zo min ina mai rinkawa قال yace اقرأ da ni ikira'a وقلت kaga duk wannan yake nuna kaman a cikin ru'uya ne kenan farkon lamarin da kuntu ma a karau me zan karanta wanda kana na حديث عائشة ya ambaci kwatancin hadisin sai da Aisha بنفسه له a cikin matsi wanda ya gare shi وإقرائه له da karantar wanda ya gare shi الذي kana خلق cikin rabbi kallabi khalaqa سورة yawa kana yace فانصرف عني shikenan wannan am- wato da ya zo min da wannan abu wannan dan sako da ya zo min da wannan abu ya juya gaba rina وهبطت ni منه kuma na farka daga bacci na فأنما سويرت في kai ka قلبي ce hoton surar aka yi a cikin zuciyata ولم يكن أغضب إلي من شاعر أو مجنون ba abin da na fi a duniya irin waƙoƙin mawaƙi نعم.
haka nan ko kuma lamari na hanka ba na san wa'annan abubuwan guda biyu ƙulfi لا تحدث عني قريش ya haza abada ce ni ko ƙwarai ba za ta zantar da wannan daga garin ba har abada na zo da abu a ce min mawaƙi ba zan yadda ba لآمدن إلى خالق zan hau kan wani wato dogon tsauni فأدرهن نفسي ne منه ho kaina daga gare shi na ولأقتلنها kashe kaina بين عن عامد إلى ذلك da haka ni ina mai nufin wannan إن سمعت مناديا نجم ينادي إلى كلا يما كلا السماء من السماء يا محمد يا محمد أنت أنت رسول الله وأنا جبريل sai ma'aikin Allah ne to wannan dai duk ba wai ya inganta ba ne ya kawo shi ne in alkali ila a cikin zai yiwu cewar wannan kada hashitu ala nafsi shi bai ke magana a kai da ya zo yake kira na najiya ke ce kai ina shayin fa abin da zai same ni to wannan kaman ta baba ce a cikin lamarinsa idan ya zama na cewa bayan annabta ta zo masa ne jibrilu ya zo masa ƙarar da wahayi yake kuma faɗar wannan kamar an samu ta baba kenan a cikin mukamin annabta akan abin da kuma ya zo masa daga Allah shine alƙali yake ga mu yake ga mana yace to akwai ihtimaloli da yawa shi kansa akwai ruwaya da ake wanda ta ita wannan ruwaya ba wai ta inganta bane amma ko ba kore za ta yi farkon wannan zuwan da jibril ya zo masa a cikin bacci ya gan shi a cikin ruwa ne a dangane da wannan ruwaya an gane saboda haka yana kawo hanyoyi ne wanda suke nuna za ta yi a lokacin da ya fara karɓar wahayi na kai tsaye ya kazatan daga Allah ba an gane a
فرفعت رأسي فإذا جبريل sai na daga kai na sai ga jibrilu akan suran وذكر الحديث ya ambata hadisin قد بين في هذا أن قوله ya bayyana a cikin wannan cewa faɗinsa da ma ƙala faɗinsa ga abin da ya faɗa kada hashidu ala nafsi wa kaddahu da nufinsa ga abin da ya nufa nan إنما كان قبل لقاء جبريل cewa gabanin gamuwa da ɗan saƙon Allah ne alaihi salamu وقبل إعلان الله ta'ala lahu bin nubuwa gabanin ubangiji ya zo masa da annabta ne وإجهاره gabanin bayyanar da lamarin da ne gabanin zaɓinsa da ya ne da aike ومثل حديث عمرو بن سراديل irinsa ne ma hadisin amir bin sharahadila أنه صلى الله عليه وسلم قال لخديجة ma'aiki sallah sun yi ce da nana hadiza إني إذا قلوت وعدي game ki da da'an ni in na keɓe ina zaune ni kaɗai zan dinga jin kira قد كشيت ina shayi wallahi an ya kuna haza da amrin kada wannan ya zamo don wani lamari ne kuma ومن رواية حماد بن سلمة ka gani arwayar hamadu dan أن salama النبي صلى الله عليه cewa annabi sallallahu alaihi wasallam وسلم قال ya ce da لخديجة nana hadiza إني لأسمع ni fa صوتا ina jin muryoyi وأرى ضوءا ina ganin wasu hasashe وأخشى أن يكون لي جنون ina shayin kada aljini ya rabo ni وعلى هذا يتأول لو صاح قوله في بعض هذه to الأحاديث akan wannan za a fassara abin da yake da faɗi don ya inganta nan abin da ya fasansa a cikin sashen wa'annan hadisai إن الأبعد شاعر أو مجنون ta gani ai mafi nisantar mutane gabanin shiriyar sha'irun shine mawaƙi a majalin kuma haukaci وألفاظ يفهم منها ma'aniyar shaki da kuma lafuza wanda za a fahimci akwai ma'anoni na shakka a gurinsa في سبيل ما رآه fi tafsiri a cikin ingantar da mara awa abin da ya gani وأنه كان كله في ابتداء أمره kuma wannan ya zo muli baki ɗansa a cikin farkon lamarinsa وقبل لقاء الملك gabanin wato gamuwa da ɗan saƙon Allah wai lanin lahi da hu gabanin sanarwa Allah da ne to shi manzonsa ne نعم فكيف وضعوا هذه الألفاظ ta ɗaɗa ku ba zai zama haka ba alhalin ma sashin wa'ina na fi zama duk ma tafarkan hadisan ma ba su inganta ba Mhm.
وما بعد إعلام الله له تعالى له ولقائه Malam, amma bayan sanarwar ubangiji gare shi da cewa ya zaɓe shi da annabta da ake da kuma gamuwarsa da mala'ika فلا يسوء فيه ريب wannan kai komo ba zai inganta ba zai yi ba a hankinsa ولا يجوز عليه شك shakka ta baba ba za ta halatta ba a cikin abin da aka kawo masa وقد روى ابن إسحاق sai عليه isa haka ya yi ruwaya daga malamansa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama كان يرقى بمكة من ya العين kasance an yi masa tawaida daga kambun baka قبل أن ينزل عليه gabanin a saukan masa da wahayi فلما نزل عليه القرآن yayin da qur'ani ya zo masa أصابه نوع- نوع ya ما masa كان irin يصيبه abin da yake samun sa ya zama ya same shi فقالت له فديلته uwar juhu ilai kamar yin raƙiƙa Na'am.
eh zan raka ka wajen wanda yake ma tawaida قال أما amma ana fala amma yanzu wannan magana ta kare نعم وحديث فديدة أجل hadisin na na adida اختبارها أمر جبريل da kuma jarraba wata lamarin jibril ta hanyar yayi kanta din nan على حديثة ga ha hadisin har karshen sa أنما ذلك في حق خديجة wannan duk addin haƙƙin na na hadija ne ita ce duk yayi kan din tabbatar da ahuwal wahyu am huwal ijma'u a gani mala'ika ne ko aljani ne إذا أقمت في هذا النبوة domin ta صلى tabbatar da ingancin الله عليه وسلم annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وأما الذي يأتيه ملك cewa abin da yake zuwa masa din mala'ika ne ويزول الشك عنها domin kokonto ya gushe gabarinta لأنها فعلت ذلك للنبي صلى الله domin عليه ta aiwatar وسلم da wannan ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama وليستبره وهاله shi بذلك kuma domin ya jarraba halinsa da wannan بل قد ورد في حديث عبد الله بن محمد بن bari ya zo a cik- ya zo a cikin a hadisin abdullahi dan urwata نعم أي ثامن daga jami'a ta aisha kenan daga baban sa na aisha أن ورقة أمر خديجة cewa waraka ya gurna na hadija أن تصبر الأمر بذلك cewa ta jarraba lamarin da wannan shi ya shi ya nuna mata yadda za ta yi وفي حديث إسماعيل بن أبي حكيم a cikin hadisin isma'il dan abi hakimu أنها قالت suna na لرسول الله hadisi صلى الله da mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallama ya dan عليه وسلم dan mu mahaifina هل تستطيع أن تخبرني da sai duka ya ga haka ko za ka sami ikon ka bani labari da mai zuwa maka in ya zo maka قال نعم تجي يجي فلما جاء جبريل yayin da أخبرها ya zo sai ba ta labari وقالت له اجلس إلى kike شكيه zauna a gefe na وذكر الحديث ya ambaci hadisin لا har أكله zuwa ƙarshen sa وفيه فقالت ma haza bi shaydanin kuke wannan ba shaydani bane hakan malaku ya bana ami wannan malaika ne ya dan dan uwan mahaifina ka kafiyar da kai bishara وآمنت به idan sarki ta ba da gaskiya da annabi فهذا يدل على أنها mutasbitatun bima fa'alatu li nafsiha wannan shi yana shirkarwa cewa ita tana neman tabbas ne ga kanta bima fa'alatu da duk wannan abubuwan da ta aikata ومستمرة tana لإيمانها mai neman karfafa imanin ta ne لا للنبي صلى ba الله wai ta shi عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam وقول معمر to zancen ba a mara shi fata rashin wahayi a cikin wanke yankewar wahayi ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم da ya ce wa ma'aikin Allah ya yi taɓin rai فيما a بلغنا cikin abu labarin da ya zo mana أذنا لنا wato منه مرارا tsananin taɓin rai da ya dinga kai komo a maimaice لن يتردد من شواهد ya الجهاد jarabta domin ya faɗo daga tsoron ruwan duwatsu kai wannan duk bai duk ba haka ba ne Eh, duk babu shi wallahi لا يقدم في هذا الأصل wannan ba zai suka a cikin wannan asali ba قول معمر عنه domin faɗin ma'amarin da ya ce anhu bai kama na isnadi ba فيما بلغنا da ولم ya ce يشركه shi ma ba na gana cikin abin da labari ya zo mana wani ولا mutum ذكر رواته bai ambaci mawata wannan ولا zance ba من حدث به kowanne ya bada labarin da shi ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم bai faɗi قال cewa هو annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ba ولا يضرب مثل هذا sam ba a san irin wannan ba a jihar annabi إلا sallallahu alaihi wasallam النبي صلى الله عليه bayan bayan da وسلم za a yi a san wannan sai ko daga jihar annabi a gane ba zai yi wa a san wannan ba sai ko daga in ba manzalin ne ya faɗa ba zai iya sani to bai faɗa ba ما أنه قد يهمل على أنه كان أول الأمر tare da cewa za a iya fassara cewa a farkon lamari ne kamar Kamar dukkan dukkan nau'o'in da muka ambata أو أنه فعل ذلك ko kuma لأنه ya aikata wannan ne saboda abinda eh, a harajahu من تكذيب من بلغه eh, a harajahu ne ko a harajahu خرجه da dugo yawwa نعم yawa to ai to ai dugon nan bai ba yana da dugon nan to ai dugon bai ba mara dugon dai shine ingantacce eh nan ma din da dugon amma dai dugon bai ba a haraga ne mara dugo domin abin da ya masa kunci a zuci na karyatawar wato wayan da ya isar musu na'am kama qala ta'ala kamar da Allah ta'ala ya faɗa kada Allah da ba shi wannan daga ala'a jari ba wai don kokwantar abin sa a'a saboda kuntata zuciyarsa saboda karyata ayoyin Allah da suka yi yake cewa fala Allah ka ba shi wannan saka ko dai kai ya rasulullahi za ka kashe kanka ne ala'a jari illam yuminu bi hadal hadisi asafa
ويسهل معنى هذا التاويل حديث to yana ingantar da ma'anar wannan tawili hadisin rawahu شريف عن عبد الله hadisin da jalil ya rawaye shi بن محمد بن عبد daga abdullahi bin muhammad bin aqili عن جابر بن عبد daga الله jabir bin abdullahi أن al-ansari المشركين cewa mushrikai لما اصطدموا لما اصطدموا بدار النجوى yayin da suka haɗu a darin naduwa للتشاور domin بها النبي tattaunawa a صلى الله sha'anin عليه annabi sallallahu alaihi وسلم.
wasallama واتفق رأيهم على أن يقت- أن يقولوا ra'ayinsu ya haɗu a bisa su ce إنه ساهر sai wasu ce shi ne sihiri ne اشتد ذلك عليه wannan abu cewa shi ne sihiri ne da suka faɗa ɗin duk da ba hakan bane ya san ba hakan bane ya san su ma sun san kuma ƙarya ne kaɗin kawai ya taɓa masa rai yawa وتزمل في ثيابه har ya lulluɓa cikin mayafinsa وتدثر فيها ya ɗora wani mayafin a kai فأتاه جبريل jibril فقال ya zo masa ya ce يا أيها ya المدلل ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudabbiru ya kiranta da wannan sunaye أو خاف أن الفترة لأمر ko kuma yayi shayen wato yankewar wahayin saboda wani lamari أو ne سبب منه ko saboda wani sababi ne daga wurinsa aka samu sababin da wahayi ya yanke فخشي أن تكون عقوبة من yayi ربه.
shayen kar ta zamo wani kamu ne daga ubangijinsa فعل ذلك لنفسه sai haka da kansa ولم يرد ba'adu sharhum billahi an zalika kuma yin haka din a lokacin nan babu wani hani da ya zo a shari'a na na haka din wato yanda fi ya ji ya halakar da ransa din ya fado daga tsaunin saboda bala'in wannan matsayin na yankewar wahayi ya ga gwanda ya rasar da ransa kuma a wannan lokacin shari'a ba ta zo ta hana cewar mutum ya rasar da ransa din ba to
فهو هذا ترار يونس عليه السلام irin wannan ne kwatancin irin wannan ne wato tsere wannan ta annabi Yunus alaihi salam وشيخ تكذيب قومه له dan shayin kare fantawa shine karetawan mutanen sa gare shi لما وعدهم به من العذاب saboda abin da ya musu alƙawarin sai musu narkon sa na azaba بالله في يونس fadin sa da fadan Allah a cikin Yunus shi kuma لن نقدر عليه ka gani ya shiga kuma wani fannin نعم yace yanda kaga haka wannan abin da aka ce manzo Allah ya tafi domin ya faɗo da kan dutse ya gwammace a ce babu shi ya rasa ransa da wannan hali da yake ciki na karyata ayoyin Allah da suke kuncin da yake shiga a ransa har Allah yake cewa fala allaka bahi ulna saka ala karim illa yu'minu bi hadha hadisi a kafar la'alla lil ishfaqi kenan tausaya masa wai shi ubangiji ma yana ici haba haba ya rasulullahi fala allaka bahi ulna saka wannan takura da kake shiga na ƙarfi ayoyin Allah da kike yi to wannan dan kaka da shi ya ji zai faɗo domin ya rasa ransa a lokacin ba a hana hakan ba halal ne in ka ji takura kai ka kashe kan naka a lokacin Allah bai hana ba ka gane ba shari'a ta zo ta hana wannan Mhm. sannan ya ce to a irin wa- sai shiga wani fannin ya ce irin wannan ne annabi ya faru da annabi Yunusa ya fita ya tsere daga mutanensa saboda yayi yayi su ba Allah sun yi saboda haka ya ce musu ku saurara nan da kwana uku azabar Allah suna nan tafi kanku saboda haka ya ce wuri ɗaya ya ji azaba yau gobe jibi ya ji rugumiya sai ji shiru yi ji shiru kuma kaga tun da ya faɗa kamar an yi da shi za a zarce su yawa saboda haka shi kenan ya ji shiru bayan kwana uku to sai bai dawo gida ba to ai da ai da nauyi alaga su bana ko ba haka ba ba ka ce kai ne kaza kuma amma ka zuga shi ka ce kaza kuma shiru kuma to Allah shi yasa yana daga cikin wuraren da yake ni dole ba wa ji tsoron Allah kaga dai annabin Allah ne mursali Allah sun yi wani abu da shi amma akwai abin da Allah bai buɗe masa ba kuma shi a gurinsa azabar da ya shige musu akwai sharadi to to ba a ba a gaya masa sharaɗin ba shi annabi Yunus sharaɗi idan ba su garaje sun yi tuba ba tuba ta gaskiya to haka kuwa suna ganin amanar azaba suna ganin alamunta sai suke wani tuban da wata al'umma ba taɓa yin irin ta bauta na annabi Yunus gabaki ɗaya suka fita suka faɗa jeji suna du'ari ga Allah ba tsoho ba yaro ba mace ba namiji idan goyo kike yi da jariri a bayanki sai dai kike aje shuri ɗaya ta tsaga ihu Allah yana jin ka ke ki ta kanki kina daga daga murya ga Allah kina du'ari kina istighfari idan mara lafiya ne daga wani tsohon ka yana nena abin da ke ta aji su shi ma ya ta kansa ya ta kansa ya ta mashirkita amma mutuwa zai mutu ba wanda ya mutu da wannan bala'i malam azabar Allah sun san abin da aka yi mutanen annabi lubu sun san abin da aka yi mutanen duk wayannan manci da duk area su ne saboda haka suka dinga shi'ari da Allah ba ci ba sha ba mai saurara wani sai Allah ya ji tausayin su ya ji tausayin su ya ji kan shi yasa Allah ya ce ku taɓa yin irin illa kawai yanzu amma amanu ka shafa na anhum azabar su zai kula hafi dina kuma ta lahu ilahi babu wata al'ummar da azabar Allah ta tinkaro ta aka janye sai annabi Yunus sai mutanen annabi Yunus ya zamana suka yi imani suka yi tuba na gaskiya to da ya haka annabi Yunus sai fice ya bagana yawa to irin wannan fice ne shi ma ba a ce ya fitan ba ba a ce ya fitan ba amma ko ba a ce kai ya fita ba an gani ba a ce ya fita ba a ce kai ya fita ba saboda haka sai yayi kaman abin da yake da zaɓi a cikin sa to amma ka san annabawa su kuma yanda suke tunda dai ba a ce yayin ba yayi to kaga shi kuma kaman tarko aula kenan saboda haka yayi ya dole sai da ya shiga kurkuku ya shiga to shi a haƙin sa kaga ba za a ce kurkuku ba ya shiga masallaci ai haka shi ya faɗa fa aina duwamin ga wa aina salimuhu wa aina allazi na ja wa masjidu ruhu wurin da wurin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gani da Allah ina zaka kwatanta shi da kwarin duwa wadin mubaraku inda inda inda annabi Musa ya munajaci da Allah ko ba haka ba ina za ku tunta shi da shi ina ina za ku tunta manzo Allah da wanda ya gani da Allah a duwan din shine annabi Musa haka nan ina za ku tunta shi da wanda ya gani da Allah alhalin masallacin sa cikin zuci ka gani dan shi kuma nan yayi munajati da Allah wannan harfin shidabin shi zaka dinga kiyawa da shi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a cikin cikakken shuhudin ubangiji yake da ƙurbi da Allah sosai da yake ne kaga ya fassaba hu rabbuhu Allah ya riga ya zabe shi to ka gani so zanna Allah na qadira alayhi to dai to kuma ga wata nan ai fa zanna a yare ya zaci Allah na qadira alayhi aki ko ka asabi ka ya zaci Allah na qadira alayhi da ya fice din ma'anahu ma'anarsa annan nubayyika alayhi shi ya zaci ba za mu kama shi da wannan laifin ba ba ya ce maka ya fuske rizikar mai sha waya gare ba sai wurin ka ce na waya gare ba din ba ba na kudura ba ne alisa ka da yawwa ana makiyun mamaki ya ce lam yafi rahmatillahi ya kwaɗayi ne a cikin rahamar wa ubangiji la yubayyika alayhi man Ya- fi Eh, khurujihi ya sa rai kuma Allah ba zai kama shi wannan fitar da ya ba wa qila kila kuma sanazannahu bi maulahu ya kyautata zatansa ne ga ubangiji annahu la yaqdi alayhi al-uqubata cewa shi ba zai masa hukunci da hukuma ba wa qila kila kuma yaqdiru alayhi ma asabahu Eh, ba zai kaddara masa ma- na takadiri ne wannan ba zai kaddara masa wannan abin da ya same shi ba wa qad qudira nuqaddiru alayhi eh bi fa zanna an lan nuqaddira alaihi istashhidi وقيل نعاشده bigarabi waza hajji ya zaci ba za mu kama shi ba da wannan tabar rai da ya da ya fice daga ƙasar ninuwa وقال ابن زيد abdurrahman kenan ya ce معناه afa zanna annan لا قدر عليه ai ba zai yiwu a ce ya zaci wai za- ba za mu sami iko kansa ba alal istifhami yawwa a bisa tambaya dai ولا يجب أن يظن بنبي an yi jahara ta fata من min صفات ربه ba zai dace ba bai halatta ba a yi zato ga wani annabi da ya ta siffa daga siffofin ubangijinsa ba daga sifatul ma'ani kudurar Allah shi kuma Allah da ikon shi in kaga wancan shi kuma haka ya faru da shi Al- hadisin al- al-musi'u allazi lam ya'mal khairan qattu shi abin da ya zata din ke da yasa aka babbake shi ga baki daya aka babbake shi ya zama toka aka shekar da shi a tudu aka shekar da shi a ruwa shi kenan da in kadara alayya rabi idan Allah ya kama ni haka ya fara gani yake shi kenan yawa la- hau a wani a wata ruwa yake cewa la'alli a jillan laha ko na ɓace wa Allah ya neme ne ya zarta wani ma'ana ka gani ya sa yi wannan amma kuma duk da haka ubangiji malam sarki rahama kuma fa ba ba fa a cikin ummatu muhammadin yawwa ba a cikin ummatu ma sai dubu ba'isin da ya sa shi yayi wannan aiki ba'isin shi ne tsoron Allah yake yana jin tsoron sa to shi kuma wannan Allah yana so ka dube shi kai lamari yawwa Allah ya duba ya lamarin da yi kaga duk da abin da ya ba kan da yake eh amma duk da haka Allah ya so wannan duban sa din da yi Eh, shi Allah yana so ka ganshi ka dube shi ko ka so shi ko ka ji tsoron sa ko ka ne kai kishin sa ko kai kishin Allah ko ka ga kwarzin ka ko ko menene shi dai ka dai ganshi saboda bai kamata a ce ba ka ganshi ba yawwa an gani to huwa kauli ibn abbas وكذلك قوله hakan nan fadin sama مغاضبا in zahaba mugadiban الصيح asayihu مغاضبا لقومه لكفرهم san wasu in zahaba mugadiban din wasu suka kaman ko yayi fushi da abu da ba rashin azabar da ba ai ba ya tafi mugadiban ka gane wai ka bayan ka sace da da a kama ka al'aban nan ba ko ba haka ake yi yawa mugadiban da kauna yana fusata kan mutanen sa ne kufurin saboda kafirciyar su ga Allah هو قول ابن عباس dan dan abbas da وقال haku da wannan su لا لربه wa أرض mugadiban da rabbi azza wa jalla ba
مغاضبة الله معاداة ai kuci الحكم da Allah ai gaba ne da Allah ومعاداة الله kuma كفر yayyar Allah kuma ai kafirci ce لا يليق ba بالمؤمن za ta yi huga mu'minai ba ma ويخ sannan بالأنبياء sana annabawa وقيل mustahayyan in da haɗa mugadiban din wato ya fita yana mai jin kunya daga mutanensa an yi يدعوه للسجد kaffasa siffanta shi da kare ba ita ce kariya ko kuma kar su kashe shi ga mawara da filhabari kamar yadda ya zo a labari domin su duk wanda ya faɗa abin da ba haka ba ƙarya kenan to ran ma hukuncin ka kisa a garin to ka ji magana kenan وقيل مغاضبا يلعب الملوك aka ce ya fita yana mai fusata da sashin sarakuna وما أمره به من التوجيه إلى أمر أمر آه، أمره الله به على لسان نبي آخر cikin wato shi ma cikin abin da ya hore shi da shi ne toji na fuskanta ila amrin zuwa ga lamari amara hullahu da Allah ya hore shi da shi ala lisan nabiyyin akhara a bisa harshen wani annabi fa qalla hu yunus ya annabi yunus ya فقوى ce, عليه مني a'a wani na shine mafi karfi akan wannan da gare ni فأعظم عليه yayi masa magiya akan sai wannan lamarin لذلك مغاضبا ya fita daga ya fita don wannan magana da suka yi da wannan zargin mugadiban yana ne kabar rai nan za mu kwana da su mu kaba wannan kisar gobe da wannan sarki بكرة العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين